أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ويومنا السبر عشرين دبير قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو ديدة تريه دودة ثلاثين دترى وندي ديدة ترى قوة شدة ميلادية haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da sha takwas. A jiya mun tsaya akan aya ta tis'in da hudu a cikin suratul ma'ida shafi na ɗari da ashirin da uku a yau da yarda Allah za mu tashi akan aya ta tis'in da hudu zuwa ta tis'in da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatun da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أندكك إيماني لا تقتلوا الصيد kakku kashe abin farauta, asoid nan ana nuhin almasid, domin asoid suna ne, amma ismul maf'ul shine almasid, kakku kashe abin farauta wa antum hurum alhali kuna cikin harama ta aikin hajji, ko ba haka ba, in an riga an yi harama ta aikin hajji ko aka yi harama ta aikin umra an gane wato harama ba sai ta aikin hajji don kawai ne na ce hajji ya ce a to umra fa a duk hukuncin ɗaya ne an gane ko sannan kuma kenan walhalu antum fil wato fil ihram waɗansu kuma malamai suna ganin wa antum hurum ko kuma mutumin da yake cikin yanki wanda an ka hana a yi farauta a cikinsa ko ba haka ba to idan mutum ya shigo cikin wannan harami iyakokinsa Allah ya yi masa hani da ya aikata wannan domin wato dokoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko to sai dai me yake da suna in baka yi harama ba kana da damar da za ka yi za ka yin wato farauta ghaira muhillis saidi wa antum hurum hurum inna allaha yahkumu ma yurid amma allah subhanahu wataala ce wa idha halaltum fasadu idan kuka wato fidda ko kuka kare aikin ku na umra ko na haji kuka zamanto halal to shikenan fasadu kuna da damar da za ku yi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi abin farauta domin zamiri yana komawa ne zuwa ga as-said ko al-masid in an yi ta'wilin sa da ismul maf'ul duk wanda ya kashe abin farauta minkum daga cikin ku muta'ammidan yayi da gangan to dan malamai suka yi sabani waɗansu malamai suka fi cewa muta'ammidan shine muta'ammidan lil qatli shine ya aikata shi da gangan kashi kashan da yayi ma wannan dabba da gangan ne ya kashe ta zakiran li ihramihi kuma ya tuna cewa yana da harama ta aikin haji ma'ana mutum ne ya san yana cikin lokacin da bai dace a yi ba ya aikata to nan wannan yana da hukunci amma imamu mujahid an yi riwaya gare shi cewa muta'ammidan lil qatl kenan ya kash yayi kisa da gangan nasiyan li ihramihi amma yayi mantuwa da cewa yana cikin harama kenan wajen imamu mujahid shi a fahimtarsa cewa in dai mutum yayi harama ta aikin hajji ko umra lokacin da yayi farauta ko da akan mantuwa yayi to wannan hukunci zai kama shi amma jamhuru sun ta raddi akan shi cewa nassoshi na alkur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna nuna cewa mutumin da ya yi aiki akan mantuwa allah ba zai kama shi ba ina fatan kun fahimce ni wato rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana an gane ko to sai dai su waɗansu wato su imamu zuhri shi ma ya tafi cewa a'a shi da akan da gangan alkur'ani ya faɗa amma kuma mutum da ya ce muta'ammidan khata'an kuma yace sunna ta tabbatar da shi to amma ba mu samu dalili na sunna ba wanda yace in mutum yayi akan kuskure wato akwai abin da gare shi sannan su su imamu mujahid sun yi kiyasin shi ne akan mutumin da ya bata kayan wani ko da ba da gangan bane ai zai biya kayan da ya banna ko to amma bai dace a yi kiyasin Allah ba don ka taɓa kayan Allah domin shi Allah ba irin halittu bane balle ce za a yi hukunci irin na Allah gabayi kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana yace qad fa'altu ina fatan kun fahimta dan haka dai sabani ne Allah subhanahu wata'ala yace to wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi da gangan to ga hukunci fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am akwai kira'o'i guda biyu a wannan wuri fajaza'un wato akwai an kawo dhammataini tanwini guda biyu wato an kawo dhamma guda biyu imamu asim da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub su sun ka karanta fajaza'un mislu wato jaza'un yana da dhammataini mislu kuma yana da dhamma daya wadansu malaman lugha sun ka ce to wato shi wannan fajaza'un mislu wajen i'rabin shi za a ce to fa alaihi jaza'un sai ya zama to shine mubtada waɗansu malamai suka kaddara shi a'a shi wato fajaza'un shine mubtada an gane ko minan na'ami shine khabar ɗinsa a wajen waɗansu malamai waɗansu kuma sun ka kaddara shi a'a shi jaza'un wato khabar ne amma alwajibu jaza'un mithlu ma qatala minan na'am kine na matsayin khabar waɗansu malaman nahwu sun ka kaddara fa'ili sun ka ce wato shi jaza'un fa'ili ne ai ma'ana idan falyalzamhu jaza'un mithlu ma qatala minan na'am dan haka dai dole an ka samu qira'a saboda akwai waɗanda suke suka game da kasancewa alqur'ani ya zo da wata siga babu ta a larabce shi yasa ake bayanin irin waɗannan saboda ɗaliban ilmi irin mu don mu amfana amma akwai wata qira'a wadda suna karantawa fajaza'u misli ma qatala minan na'am to kaga nan sai zaman to idafa an kai fajaza'u misli ma qatala minan na'am nan ma babu matsala shi jaza'u in an yi idafa shi zuwa ga mislu to ai jaza'u daban mislu daban wannan kuma babu matsala ko a cikin alqur'ani yana zuwa inna hadha lahuwa haqqul yaqini alhaqqu din shine alyaqini kin babu bambanci tsakanin su kenan da an ce fa jaza'um misli an gane ma qatala minan na'am baka da ko kace a'a dan bi an kace to ayi ayi idafa jaza'u da mislu alhali duk abu guda ne babu matsala alqur'ani yana zuwa da wannan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli almakru shine a as-sayyi'u sai an ka hada su ina fata an fahimce ni sannan kuma waɗansu malamai suka ce kalima ta mislu nan wato muqhama ce a cikin ma'ana ma'ana an kawo ta ne amma ana iya fitar da ita a samu ma'ana amma ba a fitar da ita cikin alqur'ani don ana cewa fajaza'u ma qatala minan na'am ba sai an ce mislu ba an gane alqur'ani kuma ya zo da irin waɗannan wurare wato da wannan uslubi Allah yace a cikin suratul baqara fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw waɗansu malamai suka ce a wato fa in amanu bi misli ma amantum bihi in sun yi imani da tamkar abin da kuka yi imani da shi to anan in mun dauke ta billazi amantum bihi domin waɗansu sun dauke ta mausuliya da abin da kuka yi imani da shi babu matsala waɗansu malamai suka ce a'a wato fa in amanu bi misli ma amantum bihi ai bi ma amantum bihi ita wato misli kinan za a fitar da ita wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ala mislihi akan tamka alqur'ani babu wani abu tamka alqur'ani sai dai a ce an yi imani da shi ina fatan kun fahimce ni da haka waɗansu malamai haka sun ka tafi wato wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am za a nemi sakamako irin abin da ya kashe sai ai sai ai masa hukunci da shi yahkumu bihi dawa adlin minkum waɗanda za su yi hukunci da shi su ne mutane biyu masu adalci kaga wannan ya nuna cewa akwai raddi ga ƴan qur'aniyun da suke cewa komi sai an nemo masa aya qarara babu istihadi nan Allah ya ce in mutum ya kashe an gane ko za a nemi mutane masu adalci su mutanen nan masu adalci na Allah su za su ce ga irin kimar da za a bayar kenan dabba kaza ta yi kama da kaza dabba kaza ta yi kama da kaza ko kuma in babu irin ta sai a nemo kimar ta a ce kudin ta za su yi kaza ga abin da ya kamata a biya sai dai sabanin shi in za a kawwama ta wadda an ka kashince za a kawwamawa ko ko tamkatta misali yanzu in mun ce wato in mun ce wato na'ama jimina tana kama da raƙumi shin in za a tsaya wajen kima in ba a samu raƙumin ba shin za a dibi kimar ta ita waccan dabba ce ko ko za a dibi ta wadda an ka kashin ko ko ta wadda an ka kamanta sabani ne wajen malamai amma dai duk inda an ka sai an ka kawo wannan ya nuna akwai istihadi Allah ce a ba su izini su yi yahkumu bihi waɗanda za su yi hukunci an gane ko zawa adilin minkum masu adalci daga cikin kaga Allah bai ba da izini ba sai ce ya ba da izinin waɗansu daga cikin bayansa su yi ijtihadi a cikin addinin sa ina fatan kun fahimce ni to kaga wannan raddi ne ga kuma zahiriya suke inkarin qiyasi su ce babu wani abu qiyasi gashi Allah ya ba da izini ya ce waɗansu mutane su yi qiyasi akan wani hukunci ina fatan kun fahimta an gane ko dan haka dai wannan yana tabbatar da cewa akwai fiqhu a cikin musulunci hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Bakra ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khutbobi da yayi na bankwana an gane wurare daban-daban to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba muballighin aw amin sami'in da yawa daga cikin waɗanda za a kai musu saƙon magana ta za su fi wanda ya ɗauko wannan saƙon fahimtar abin da na faɗa. Ma'ana wannan yake nuna cewa akwai waɗanda suke inkarin fiƙihu sai su ce ai fiƙihu ƙarya ne kawai mun riƙe alƙur'ani mun riƙe hadisi babu wani abu fiƙihu a'a man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini alfiqhu fil aqidati wal fiqhu fil ahkam ina fata an fahimce ni to sannan kuma nan rubba muballighin aw amin sami'in wanda za a zo mishi da abin ya fi fahimta fiye da wanda ya zo da shi to kaga wannan ya nuna akwai ijtihadi akwai fiqhu sai dai a nan kuma bayan waɗanda suke inkarin fiqhu akwai malaman da ke ta'assubi ga mazhaba su sai sai mazhaba kaza ci da su za a bi a'a zaka iya karatun mazhaba guda ka goge cikin ta kuma kai karatun muqarana amma dole sai kai karatun hadisai da dalili in ga hadisi ba za a bi mazhaba ba an gane wannan sai a hada a tattara a gane inda dalili yayi dan haka mai fiqhu ba zai inkarin hadisi ba mai hadisi ba zai inkarin fiqhu ba duk suna tafiya tare ne mai wato faqihi haqiqani shine wanda ya san hadisi ya iya gane wanda ya inganta da wanda inganta ba muhaddis haqiqi wanda ya kai muhaddis zai iya istinbatin hukunci kuma ya gane inda hukunci ya sama gaba dan haka babu gaba tsakankanin waɗannan da waɗannan zaka iske littattafan fiqh wasu ma littattafan hadisi wasu ma akan fiqh ne aka gina su in ka dibi sunan tirmidhi ibn majah abu dauda zaka ga hakan ga in ka dauki sahihul bukhari zaka ga ya fara da babi na aqida sallah zakka irin da yadda ake tsara su a cikin littattafan fiqh amma rikici na son kai wani ya karanta fiqihu bai son ya karanta hadisi kenan bai son a gane dalibi ne shi ko wani ya karanta hadisi bai son ya karatun fiqihu ya san mustalahatul fiqhiyya sai ya labe kun san wato al'umman musulmi inda muke da son kai in mutun yayi fice a wani ilmi to inda bai da sai ce wannan addi wannan ilmin ba wani abu ne a musulunci shi wanda yanzu misali bai iya nahau da kyau ba bai son ba a dauko zancen nahau sai ya dauki ma nahau ma wani kafirci ne wai ba dole bane wato sai ka san nahau zaka sani addini wai ga ma haka eh dole ne sai ka san nahawu dan nahawu larabci ne dole sai ka san kuma wato annabi Musa alaihi salam ya je yayi karatu wajen Khidr ko ba haka nan bane ko da mun ce Khidr misali annabi ne an gane ko kuma abinda nasoshi suka fi tafiya akan shi kenan amma kuma ai annabi Musa ya fi shi daraja me yasa ya je neman ilimi a wajensa dan haka babu wani abu in ka yarda ka je wajen kahiri ko kafiri ka nemi ilimi yau ga iya musulmi suna zuwa kasashen turai su nemi ilimi ga kafirai ko ba haka nan bane musulmi ya zo karkashin arne wanda bai sallah ya nemi ilimi mi zai hana ka zo wajen dan uwanka musulmi wanda Allah ba shi ilimi da addini ka koya shaytan ne kawai ke zuwa hayaniya ga mutane to Allah shi mu da tsari da wannan dan haka dai yahkumu bihi dawa adlin minkum waɗanda za su yi hukunci mutum guda biyu ma'abuta adalci in babu adalci babu al'amari minkum daga gare ku ku musulmai don kafiri ba adili bane ko ba haka ba Allah ce hadiyan baligal ka'bati kenan shi abin hadiyan nan baligal ka'bati wanda za a kai shi ga ka'aba an gane in an ka ce baligal ka'bati zai kai ga ka'aba a'a ana nufin harami na makka domin abin da yasa ake girmama haramin ga masallacin saboda wannan ka'aba ne dalilin da yasa yafi samu sharaf kenan shi yasa wani lokaci in an faɗi masallacin ana nufin haramin gaba ɗai kamar yadda malamai suka faɗa a cikin suratul tauba ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hadha fala yaqrabu almasjid alharam sun kace nan abinda ake nufi haramin makka gaba ɗaya wanda yake zuwa makka yana ganin iyakokin harami nan ko da an kace hadiyan balighal ka'bati ba ana nuhin sai an kai shi ka'aba ba kaga raddi ne ga dan qur'aniyun har yanzu ban taba ganin dan qur'aniyun ba wanda ya je da dabba ya yanka ta bakin ka'aba tunda shi Allah ce balighal ka'bati su ko suna zuwa mina su yi yanka ba su yarda da hadisi ba kuma shi qur'ani cewa ya balighal ka'bati ya kamata ku je da shi bakin ka'aba in ba ku yanka bakin ka'aba ba ba ku yarda alqur'ani yace ba ina fata an fahimce ni malamai suka ce an sanya mata suna ka'aba li annaha murabba'a domin duk abin da yake da gefe guda hudu ana kiransa wato ka'ab wato muka'ab shine abin da anka kewaya shi guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala yace fajza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati an gane wanda zai kai ka'aba aw kaffaratun ta'amu masakin an gane wato wannan qira'a ce ta Imam Asim da Imam Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam Ibn Kathir al-Qari ba Ibn Kathir al-Mufassir ba an gane da Imam Yaqub sun karanta wato aw kaffaratun ta'amu masakin malaman luka suka ce to sai ya zamanto kaffaratun shi ta'amu yana iya zamantowa badali a wajen malaman kufa wato malaman nahau na kufa ko kuma ya zamanto wato abin nan asbu bayan don su su dauke shi abin nan ba waɗansu malamai ma suka ce a'a wato shi ta'amu khabar ne aw kaffaratun hiya ta'amu masakina a wajen waɗansu malaman nahau ina fata an fahimta sannan kuma imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su ko sun karanta aw kaffaratun ta'ami masakina sai suka yi idafa to da kafarar da ta'am duk ɗai ne mun ce ana iya idafa abu zuwa ga kanshi inda hadha la huwa haqqul yaqin da haka babu matsala to an ka ce ta'amu masakin kuma jam'i ne wannan ya nuna cewa ba ai ba miskini guda an gane ko bai dace ba saboda saba ma zahirin lafazi ne na alqur'ani to mun yi bayanin ciyarwa nan an yi zancen abin da aka kashe sannan alqur'ani yayi bayanin ciyarwa wurare daban-daban daga cikin ciyarwar da alqur'ani yayi bayanin ta akwai zancen azumi wanda bai yi azumi ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yace faman kana minkum maridan aw wato wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko ba haka nan bane imamu asim da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub da imamu abu amr ibn al-ala da imamu ibn kathir sun karanta wato fidyatun ta'amu miskin fidyatun sun yi mata damma ta'amu ita ma ta zo damma miskini shi ko ya zo mufradi amma imamu hisham wanda ɗaya ne daga cikin ruwa daga ibn amir shi ya karanta fidyatun ta'amu masakina shi ko sai ya karanta shi da jam'i ina fata an fahimce ni imamu nafi da imamu abu ja'far da imamu ibnu zakwan wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya ga ibnu amir shi ko ya karanta au kafaratun ta'ami masakina to inda dai muke son mu zo shi san miski nan miski masaki na an kace jam'i malamai suka ce ba a ba mutum daya amma cikin bakara an faɗi miskin an kalli an an faɗi masakin sai malamai suka ce nan akwai khiyari kana iya fidiya ta abin nan ta kwana 30 ka bayar da ita ga mutum daya tunda miskin qira'a ta zo ko kuma ka rarraba in ka kalli adadin kwanuka ina fata an fahimce ni saɓani ne na ikhtilaf qira'at sun zo sai kuma aka samu saɓani wato na fiqihu a wajen malamai ina fata an fahimce ni to dan haka dai wannan ba matsala bace in an ce abu ya zo da sifa fidyatun ta'amu ai muna iya cewa badal ko mu ce misali sifa ne gare shi to in an ce sifa ne to ya za a yi abu ya zama to sifa ga kanshi babu matsala a yi idafa ko a yi sifa Allah ya ce wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna kaga wala daru al akhiratu na asu da man'utu ne ko sifa da mausuf ne to amma kuma wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw a cikin suratul yusuf sai an kai idafa shi zuwa gare shi dan haka babu matsala a wannan daga cikin ciyarwar da alqur'ani yayi bayanin ta kuma musulunci yazo da ita ita ce ciyarwa ta lokacin da mutum yayi rantsuwa ta wuce au kafaratun ta'amu masakina ko أو أدل أه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين to kaga wannan ita kuma mutum goma an kace hanafiya sun ce cewa ana ba mutum daya shi ma wannan ya saba ma zahiri na lafazi na alqur'ani daga cikin ciyarwa wadda ta zo a cikin alqur'ani akwai lokacin da mutum yayi zihari Allah ya ce fa it'amu 60 miskina za a ba miskini 60 nan ma malamai sun ce sai an ba an samu 60 sabani ga wato hanafiya sannan daga cikin ciyarwa wadda alqur'ani ya bayanin ta akwai tafidiya lokacin da mutum ya sai aikin haji yayi abinda an mahzur abinda aka hane shi to nan ma an ce mi an ce zai ciyar wato Allah subhanahu wataala ce wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk aw sadaqatin kinnan na'ran aw al it'am hadisi na Ka'ab dan Ujra wanda yana cikin sahih Muslim an yi bayanin abin da ya kamata za a yin za a ba miskini guda shidda wannan abinci daga cikin abubuwan da sun ka zamanto it'am ne musulunci ya zo da su mutumin da yayi jima'i da matarsa a cikin watan Ramadan da rana to hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ciyar da miskini kamar yadda wannan balarabin kauye da ya sadu da matarsa ya zo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abka banda na halaka yace na tara da matata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kaka yanzu shin kana iya samun abin nan da yake da suna kana iya yantar da boya yace babu kana iya ci da miskini 60 yace babu ina fata an fince ni wani mutum ya taimaka ya kawo wannan sa'in abubuwan da za a ba talakawa sai bayan an kawo sai ya ce manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to je ka fitar yace yanzu shin tsakanin duwatsun Madina gaba daya shin akwai mutumin da yake wai fi ne talauci wanda da a ce haɗin bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka ba iyalinka kaga ya ya ci riba da dama mai yawa ko amma bai san haka da kasance ba dan kan wani yanzu ya ce zai yi kuma yanzu annabi ya mutu kanka sai ka aikata daga cikin kuma ciyarwa wadda musulunci ya zo da ita ko da yake ta zo cikin hadisi da wannan ta jima'in da ta wato zakatul fitri wadda ita ce za ta zo kwanakin nan ko ba ita ce wadda an kai umarni hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wanda imamul bukhari da imamu muslim sun fitar da wannan hadisi ibnu umar yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min tamrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sa'i na dabino wa sa'an min sha'aw sa'an min sha'ir ko sa'i na sha'iri an gane ko ala al-abdi wal hurri an gane akan da da kuma bawa sannan kuma والذكر والأنثى da namiji da mace wasagiri wal kabir da babba da karami da namiji min al muslimina na daga cikin musulmai wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ya yi umarni a fitar da ita kafin aje masallaci sai ta zama to za ta taimaka ma mutum akan sauran abubuwan da ya aikata na zunubai shine hikma za a samun dama dama abubuwan da kai sai kafin a tabo ladaka ta watan Ramadan yan uwa dai wannan kun ji dai a takaice abinda ya bayyana na ciyarwa a cikin addinin musulunci banda wadda ba wajibi bace ko da yaushe ana yi Allah ya yi umarni da a ciyar ya kwaɗai tas a ciyar waɗanda ke hana a ciyar da talakawa waɗannan mutanen ba su da imani cikin zukatansu kuma da sannu za su haɗu da Allah za ka ga wani bai da kuɗi ko ko wani mai kuɗi ne wannan mai kuɗi ne wannan yana taimakawa wannan bai taimakawa sai ka ji guda yana ce wannan shi wanda bai taimakawa yanzu kai kaje na ce wancan to kai kai da mu da su ai talaka ba dan goyo bane ko wacce talaka uba ne sai ya kwana maraya wannan magana ba magana bace kai in ba kai bai dace ka hana masu yusu ba kai ma ya kamata ka yi to amma matsalar da suke faruwa ba kowa Allah ya bashi kuɗi ba su zamanto sanadiyar shiga shi gidan aljanna shine matsalar din wasu sun gane cewa ku dukiya barin ta za a yi ana iya taimaka ma talakawa wasu kuma abinda suka ɗauki mutane bayan su ne in ka zo ka yi musu ƙarya ka yi musu bauta ka nuna sun fi Allah ka nuna sun fi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka nuna sun fi kowa a duniya sannan su ɗiba su baka cikin abin da Allah su shi yasa babu mai cin kuɗin su sai karuwai babu mai cin kuɗin su sai matan banza babu mai cin kuɗin su sai masu wake-wake sai masu yi musu kirari sai masu su kawo musu mata sai mutanen banza sai shashasha sai ƴan giya sai badaki sai wurin sabon Allah subhanahu wataala sai wanda ke kawo musu magana ta munafinci amma mai cewa abi Allah ba za su yarda su bashi abin su ba wannan Allah ya wadatar da mutane daga dukiyarku ina fata an fahimta to sannan kuma Allah subhanahu wataala ce au kaffaratun ta'amu masakin aw adlu zalika siyama aw adlu zalika ko ko tamkar wannan in an ce tamka sai ba shi ba siyaman wanda zai yin azumi to yin azumin nan shin kaka ne za a yi shi alqur'ani ya ce au adlu zalika siyama shin azumi ne na kwana uku ko azumi ne na kwana shidda ko azumi ne na kwana talatin abubuwa ne waɗanda dole sai ka koma ma littattafan hadisin da kan rena kace ba a aiki da su sannan zaka gane inda alqur'ani ya sama gaba akwai asar wanda yake ya tabbata daga ibnu abbas radiyallahu anhu ibnu abbas radiyallahu anhu yace idza qatala al-muhrimu shay'an min as-sayd idan wanda ya harama da umra ko haji ya kashe wani abu na farauta ai ai man qatala dhabiyan wanda ya kashe adh-dhabiyu ita ce barewa aw nahwihi ko abin da ya kama da barewa fa alaihi shatun to akwai shat shat shine wato akuya ko tuzbahu bi makka za a yanka ta a makka kaga nan hadiyan baligal ka'aba yace fa in lam yajid in bai samu ba fa it'amu sittati masakina zai ciyar da miskini guda shidda in ya zama to ga abin da aikata fa in lam yajid in bai samu wannan ba fa siyamu salatati ayyam zai yi azumi na kwana uku fa in qatala iyalan da alhamza ne iyalan in an ce iyalan domin il suna Allah ne ya bani Isra'ila to amma al-iyalu ko al-ayyalu jam'in shi ayayilu shine wato namijin barewa an gane ko wannan mai abin da mai suke ce mishi namun ce sunan shi da Hausa amma dai namijin barewa an san barewa wanda ya kashe shi aw nahuhu ko abin da ya kama da shi fa alaihi baqara to zai bada sanuwa fa in lam yajid in bai samu wannan ba aw ta'ama 20 miskina zai ciyar da miskini 20 fa in lam yajid in bai samu ba sama 20 yawman zai yi azumi na kwana 20 wa in qatala na'amatan in ya kashe jimila aw himara wa aw himarin wahshi aw himar wahshiyin ko ya kashe wato alfadari shine suke ce ma jakin daji ko fa alaihi badana zai ba da raƙuma min al'ibili daga jikin raƙuma, fa in lam yajid in bai samu ba, a ta'ama talafi na miskina zai ciyar da miskini talatin, fa in lam yajid in bai samu ba, sama talafi na yauman zai yi azumi na kwana talatin, wa ya harumu alaihi aklu ma qatala ya haramta gare shi ya ci abin da ya kashe nan ko da ya biya. doka ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. To, in muka dubi wannan asarkin, asar ne wanda yake an ruwaito shi daga Ibn Abbas radiyallahu an, bai ɗaukakar da shi ba zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi sallam. yana daga cikin sunan bai haƙi. Wannan mas'ala ta ijtihadi ce tsakankanin su, shi yasa za ka ga da yawa daga cikin malamai sai su ce a bar al'amarin zuwa ga urfi ko na mutane ko kuma ma'abuta sanin tunda Allah ya wakkala musu. An gane ko? Wata rana ibn Usaybin rahmatullahi alaihi an yi masa tambaya kan irin wannan mas'ala akan shin menene hukunci yace to sahabbai dai sun yi hukunce hukunce wata riwaya daga cikin sahabbai ta ce wanda ya kashe tantabara zai bada akuya me yasa ai akuya ta fi abin nan tantabara girma aka ce an kalli ta yadda suke shan ruwa wato ta hanya iri guda ce to kaga ta nan su waɗannan sun kai sun kai kallo sannan kuma lokacin da aka tambaye su ibn Uthaymin aw adlu zalika siyaman to in an ce za a yin azumi zalika misali mutumin da ya kashe raƙumi bai da damar da zai abin nan mutumin da ya kashe misalan mutumin da ya kashe na'ama jimina sai aka umurce su to ya kawo raƙumi kuma babu to yanzu kuma an ka ce aw adlu zalika siyama sai yayi azumi irin wancan an gane to yanzu ya zai yin azumi an an ce it'amu 60 miskinan zai an ce za a ciyar da miskini jimina in an dauko raƙumi an kakkasa raƙumi kwana nawa ina ganin ai in an ce duk yini mutum shi azumi akan abincin da zai ci ina ganin raƙumi zai dauka shekara biyar fa ko ba haka nan bane mutum guda a ce cin yana raƙumi kullum a ɗebo masa ai ina ganin zai kai shekara biyar ko to kaga a ce mutum zai yi azumi na shekara biyar kaga abin nan akwai matsala shi yasa Sheikh Ibn Usaymin yace wal mas'alatu indi mas'ala a wajena tahtaju ila tahrir tana buƙatar sai na ƙara bincike na tantance wa kullu yawmin ko wace rana ai aqulu ina cewa ta'afalu zan yi zan yi domin mas'alar tana cikin raina amma ayyuka sun yi yawa fatawoyi da aiki na addini da hidima ta al'umma walakin qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ya ce haka Allah ya so don haka dai sai dai in Allah ya bani iko in aikata to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a samu nafsi karara ba ijtihadat ne ta yi Sheikh Ibn Uthaymeen bai kai ga sanin wannan asar na Ibn Abbas ba ga irin kiyasa kiyasan da yayi a cikin wannan an gane ko aw adlu zalika siyama ko shi tamkar irin wannan yayi azumi an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce li yazuqa wa bala amri don ya dandani uqubar abin da ya aikata dan haka azumi yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya farlanta an farlanta mu da mu yi azumi kuma azumin nan kala kala ne amma dai a gurguje yau abinda zamu dan tattauna akan shi shine azumi akwai na wajibi azumi akwai wanda yake mustahabbi azumi akwai wanda yake haramun kwanakin da aka hana akwai wanda an makruhi wanda ba a so aikata shi ba amma in muka dauki azumi wanda yake na wajibi kala uku ne azumi na ramadan wajibi ne ko ba haka ba tunda Allah ya wajabta shi gashi akan mu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ai wadan sun kace wa alal ladina yutiqunahu sun kaddara lamun wa alal ladina la yutiqunahu kenan sai da manto babu nasko a wajen su kamar shahida minkum ash-shahra falyasumhu wadan suka ce wa alal ladina yatawwaqunahu yatawwaqunahu suna yin shi amma suna wahala fidyatun ta'amu miskin daga baya aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum sai mutumin da yake da rashin lafiyar da ba zai warke ba ko abin da ya kama da haka sannan wadan suka ce a'a wa alal ladina yutiqunahu yana nan matsayin wadanda suke iyawa da farko an bar shi in ka ga dama kai in ka ga dama baka bari daga baya aka ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu dan haka azumin watan Ramadan wajibi ne ramko na watan Ramadan shi ma yana matsayin wajibi ga wanda bai fitar da fidiya ba ko bai daga cikin waɗanda an ka ba izini sai azumi na biyu shine azumi na bakance mutumin da ya bakancen zai yi wani abu to dole zai yi shi in dai ba cikin sabon Allah bane an gane ko hadisi na Uqba ibn Amir al-Juhani yana cikin sunan Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nazara nazran duk wanda yayi alwashin wani abu to ya cika fa kaffaratuhu kaffaratu yamin kaffaran nazar ita ce kaffara ta rantsuwa kaga wannan ya nuna cewa ashe da shi da shi sun yi kama duk da yake ranar mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi rantsuwa a'a duk wanda yayi alwashi to amma alwashin nan tamkar rantsuwa yake ina fata an fahimce ni amma waɗanda sun ce in mutum yayi nazar mutlaq sai wato akwai abin nan kafara gare shi a'a idza lam yusammi bata tabbata a hadisi ba amma man nazara nazran am ne ya tabbata tunda wato yufidul umum annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum sannan kuma har yanzu akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innaman nadru yaminun shi a bakance ka ce ka dauki alkawali kamar rantsuwa yake kaffaratu ha kaffaratu yamin kaffara shi kamar kaffarar rantsuwa ce ina fata an fahimta sannan kuma akwai hadisi na Imran dan Husayn manzo Allah sallallahu alaihi cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la wafa li nadhrin fi ma'siya duk wanda ya alwashin zai saba ma Allah kashi aikata wala fi ma la yamliku al-abdu ko ko abinda bawa bai da iko akan shi to kaga wannan azumi shi ma yana daga cikin azumi wanda anka wajabta azumi na uku wanda anka wajabta shine azumi na kaffara to ita ko kafaran nan ta kaso kashi-kashi na farko akwai mutumin da ya kashe mutum akan kuskure ko ba haka ba wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fa diyatun ila musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini taubatan min Allah ina fata an fahimce ni to amma wanda ya kashe mutum da gangan Allah bai kazancan zai yi shaharaini mutatabi'aini ba don wadansu suna bada fatawa da wannan sannan mutumin da ya zamanto zai yi azumi wato na na zihari an gane shi da aka zo aka ce fasiyamu shahrayn mutatabi'aini fa wato min qabli an yatamassa fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina kaga na an ce mutatabi'aini na an ce mutatabi'aini dole za a hada su sanan sun kai kamanceceniya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sannan azumi na kafara wanda ya tabbata shine na rantsuwa fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba sai azumi na kuma wanda aka kafara mutumin da ya aikata wani abu a cikin aikin haji wanda an hana an gane ko wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyam siyamin kaga da bin siyamin hadisi na Ka'ab dan Ujra yayi bayanin azumi na kwana uku za a yi sannan kuma ga mutumin da bai samu abin da zai yin hadaya ba bayan yayi tamattu'i to wannan shi waɗansu malamai sun ce kafara ne saboda yayi tamattu'i kuma bai da abin da zai hadaya kinan yayi wato yayi wanda ba sai yayi wannan yanka ba waɗansu malamai suka ce a'a jini dai ne aka azami shi amma dai Allah ya faɗi wanda za a yi wannan azumi Allah ce faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila sai kuma mutumin da ya jima'i cikin Ramadan bayan ciyarwa in akwai akwai zancen kuma wato abin nan azumi gare shi domin lokacin da ya zo hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da sahih muslim na abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma balarabin wato fatastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain da yace kana iya yantar da baiwa ce a'a kana iya yin azumi na wata biyu jere yace a'a to kaga wannan ya kawo nau'i na azumi waɗanda su ma sun tabbata a matsayin in mutum ya kama za a yi masa hukunci a gurguje da ƴan uwa ba za mu samu yin bayanin waɗannan abubuwa ba duk irin yadda ya kamata saboda matsaloli ne masu yawa amma insha Allahu ta'ala in Allah ya samu na daga cikin masu rayuwa in mun kai ga waɗansu ayoyi masu magana kan bakance da kuma azumi akwai azumi wanda yake mustahabbi wanda ya zo cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma azumi da ake yi waɗanda ba su halatta ba in Allah ya ba mu iko insha Allahu ta'ala za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya ina fata an fahimce ni amma anan kafin in tafi sai na ja hankalin mu ɗaliban ilimi wajen ba da fatawa waɗannan abubuwan akwai waɗanda an baka zaɓi akwai wanda ba a baka zaɓi ba akwai wanda jere yake sai daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza an gane ko lokacin da yace alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwun ghafur walladhina wa yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba kaga ya fara da wannan an gane ni min qabli an yatamassa to in wannan faman lam yastati' fa it'amu 60 wato faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina kaga daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan amma can wajen rantsuwa sai ce fa kafaratu it'amu 10 masakina min awsat ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba wadanga kana da zabi amma faman lam yajid sannan ka tashi ka sai zuwa ga wannan ina fata an fahimce ni shi yasa mutumin da ya kashe mutum an gane misali sai an ka ce to yanzu bai iya yin azumi an gane ko to kuma can mushaharai ne mutatabi aini Allah ya ce to bayan shi kuma ba a kawo wani abu ba sai ka ji sun bara fatawa sun ce ana iya fitar da fidiya a ina aka samu wannan nan ba a yi zancen fidiya ba kuma da yawa zaka ji sun bada wannan su yi kiyasin da babu shi a cikin ibada dan haka dai ayi hattara a gurguje yan uwa ƙa'idodin da malamai suka fitar a cikin wannan ƙa'ida shine in ibadodi suka yi kama da juna guda biyu ana bukata a san yadda za a haɗa su saboda a bada fatawa ina ganin fatawoyin da suke yawan yawo don saboda haka zan kawo wannan wani lokaci zaka iske da hukunci da sababi sun haɗu ɗaya ittihadul hukmi was sabab inji malaman usulul fiqh hukuncin ya hadu sababin ya hadu to nan ya za a yi jini an haramta shi a cikin ayoyi guda hudu ko ba haka ba a cikin baqara an haramta inna ma harrama alaykumul maytatu wad dam ko ba haka ba a cikin ma'ida an ce hurrimat alaykumul maytatu wad dam a cikin nahli an an wato inna ma harrama alaykumul maytatu wad dam sannan kuma a cikin suratul an'am an kawo shi muqayyad wato qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha to sai malamai suka ce koda shi muqaddarta kaga an'am isan sabka da kaidi to muqaddarta baqara da ma'ida su ba su da kaidi to za a yi musu kaidi tun koda kaidin ya zo daga koda kaidin ya rige su sabka to amma kuma su wannan muna da tabbaci to ita ko nahali da ta zo da dam ita ko an'am ta zo da dam mi yake nuna cewa wace ta rage sabka daga cikin su dalili guda biyu malamai suka bayar na farko wanda malamai suka bayar suka nuna cewa Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu kaga min qablu yana cikin ina yana cikin suratul an'am wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur abu nabiyu Allah subhanahu wa ta'ala yace sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una sannan ya dawo ce wa qala alladhina ashraku ina fata an fahimce ni kaga nan yace sayaqulu alladhina ashraku da sannu za su fada wa qala alladhina ashraku sannan sun fada kaga wannan ya nuna cewa waccan ta gabaci wannan to anan in an ka samu irin wannan malamai sun ce ana iya daukar su lokacin da Allah yace wanda yayi zihari an gane ni wato walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa to kaga nan min qabli an yatamassa kafin ya sadu da iyalinsa an gane ni to wato shi ‘yantar da baiwa an yi masa kaidi kafi, to amma azumi ba a ce kafin ba ko bayan, shi yasa da yawan malamai sun kace shi ma min qablu ne, to kaga nan ittihadul hukmi ne domin hukuncin ya tabbata iri ɗaya ne kuma sababin abin da yasa an ka yi shi iri ɗaya ne da kuma irin na rantsuwa fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum to aw kiswatuhum kenan aw kiswatuhum min awsati ma tut'imuna ahlikum ko ko kakane malamai sun tafi cewa ana iya daukar wannan sannan abu na biyu in an ka samu hukumce hukumce guda biyu ana samun ittihadul hukmi duna sabab sai ya zamanto hukunci ɗai ne amma sababin ba guda bane wajen yantar da baiwa an gane sai aka zo wani wuri an ka ce fata hariru raqabatin mu'mina an ka zo wani wuri an ka ce fata hariru raqabatin mu'mina wani wuri kuma aka ce fata hariru raqabatin fata hariru raqaba a cikin suratul mujadala an ce fata hariru raqaba a cikin suratul ma'ida an ce fata hariru raqaba amma a cikin suratul nisa sai an ka ce fata hariru raqabatin mu'mina kaga hukuncin iri ɗaya ne amma kuma sababin abin da yasa ba ɗaya bane shi yasa wadansu malamai sun ce nan ma za a ɗauki mu'mina sabani ga hanafiya tsari na uku kuma shine ya zamanto ittihadu sabab dunal hukum wato hukumci wato sababin ya zamanto ɗai amma hukumcin ya bambanta ina fata an fahimce ni to shi ko wannan ya za a yi da shi waɗansu malamai suka ce shi ma wannan da an ka ce min qabli an ya tamasa kaga an sa kafin mutum ya aikata shi ko wancan min awsati ma tut'imuna ahlikum shin shi ma za a dauke shi min qabli tunda duk saboda kafara ne ko ko shi gaba in kai da bayar ka ya halatta waɗansu malamai sun ce ana wannan waɗansu malamai sun ce wajen rantsuwa kafi ko ko baya kuma ya halatta dai a fitar gaba ko baya sun da nasoshi sun fitar da wannan sai na ƙarshe in an ka samu ikhtilafu sababi wal hukum to wannan malamai sun ce ba a aiki da su misali Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kaga an ce a yanke hannu to can kuma wajen arwalla an ce wamtahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al marafiqi shin sai mu dauki wancan kaga wancan musabbabin shi alwallani wanka ko musabbabin shi sata ne kaga ba za a dauke su hukuncin su kuma ya bambanta kenan ba za a yi hukunci iri ɗaya ba waɗannan mas'aloli ne waɗanda zaka iske ɗaliban ilimi bu tsaya sun yi bincike ba suna ba da fatawa shi yasa muka yi kokari muka kawo su wannan in ya zaman to kaidi ɗaya ne matsala ta ƙarshe akan wannan malamai suka ce in kaidi biyu ne to za a kalli inda ya fi kusa wani lokaci a yi masa hukunci da shi misali kuma wajen rantsuwa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo kan azumi sai ce fasu ya musalatati ayyam kaga ya sake shi sakewa wai da ya zo wajen zihari sai ce mutatabi'aini da ya zo wajen wato azumi na tamattu'i sai ce wato fasu ya musalatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum kaga wannan an ce sai an raba wannan kuma an haɗe wannan sai aka bar shi sai malamai suka ce shi na rantsuwan nan a kamanta shi da zihari ya zamanto mutatabi'aini yafi a kusantar da shi daga wato azumi na tamattu'i na ƙarshe kuma sai in ya zamanto an ga bai da alaka da ko dai sai a bar shi zihari Allah ya ce dole sai an yi musa tabi aini ko ba haka nan bane sannan tamattu'i Allah ya ce sai an raba fa siyamu salasati ayyamin fil hajj qada'u ramadan sai Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhar an bar shi sake wanne za a dauka malamai suka ce to bai da kama da wannan bai da kama da wannan amma dai mutun ya gabatar da azumi shine mafi alkhairi dan bai san lokacin da mutuwa za ta zo mishi ba ko ba haka ba nasoshi da dama kai da kanka ka san baka san lokacin da zaka mutuwa ba Allah ce la ta'tikum illa baghta mutuwa za ta zo maka ne ba zato ba tsammani wa an asa an ya kuna qad qasaraba ajaluhum ko ba haka nan bane tana yiwa ajalinka ya kuso ya kusanto wa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawan neman gafara zuwa ga ubangijinku kaga aikata abinda anka umurce ka yana daga cikin ka gaugauta saboda ka samu wannan gafara ta ubangijinka yan uwa dai wannan babi ne mai nauyi kuma dole ɗaliban ilmi da malamai su yi hattara da wannan mas'aloli masu tsanani wa man ada duk wanda ya dawo an gane ko na ada ba ana nufin da dawowa ba an gane don da shi na wato imamu mujahid yace da an kace wa man qatalahu minkum muta'ammidan ko da da gangan ko da mantuwa wa man ada kenan ko da da mantuwa ne ko kuma li yazuqa wabala amrihi don ya dandani abinda ya aikata dan abin nan malamai suka yi mai saraddi cewa inda mutumin ba da gangan ne yayi aikin bada ba a ce li yazuqa wabala amrihi ba don mutumin da ya aikata akan kuskure bai mai wani sabo ba ina fatan kun fahimce ni wa man ada ruwan da ya dawo nan ada shine duk wanda ya aikata ai hattara nan ba ana nufin wanda ya sake aikatawa ba kuna fahimta ta ada wani lokacin yana nufin an koma wani lokacin yana nufin an kasance ina fatan kun fahimta qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo alhali ko shu'aib alaihi salam bai taba yin shirka ba don Allah bai taba ko annabin da yin shirka ba mun fahimci wannan da kyau Allah ya ganar da mu wa man aada fa yantaqimu Allah min duk wanda ya sake dawowa yayi Allah zai yi ukuba akan shi Allah zai masa hukunci wallahu azizun zuntiqam Allah azizun mabwayi ne zuntiqam Allah kuma mai tsananin ukuba ne don babu mai yin ukuba irin ta Allah subhanahu wa ta'ala da wannan muke kira cewa ashe da ake aza doka a ce in mutun ya saka za a yi masa kaza in mutun ya saka za a yi masa kaza alqur'ani ya sabka da waɗannan dokokin ba turawa bane suka zo suka samo tsarin da za a yi a sa mutane su bi gaskiya a'a Allah ya saukar da wannan tsari shekaru aru aru in kai yi kaza ga hukuncinka in kai yi kaza ga hukuncinka amma sai suka zo suka ce a'a wannan tsari tsarin na musulunci da suka ɗauka suka tarjama littattafai musamman na malikiya da a can ƙasa andalus sai suka dawo suka mayar da shi da turanci suka ce su ne suka tsara Allah ya tsare mu da irin wannan sace-sace na ilimi sai Allah ya ce mi
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ohilla lakum an halatta muku, wa yake da izinin halattawa, Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba shi ba ne, wa a halallahu albai'a wa harramar riba, saidul bahri shi ne wato ku yi farauta abin da yake cikin wato teku ko kogi in mun ce kogi, an gane ko, ko abin da yake cikin ruwa. Na asaidu yana iya ɗauka alfi'ilu yin farauta, ko kuma asaidu shi ne kama abin farauta, duk yana ɗauka su. an gane domin mi domin saidul barri in mun ce masidal bahari an halatta muku shi ko kun kama ko baku kama ba sai zama to alfi'ilu kenan domin yin ko baka kama ba in an haramta bai dace ba domin in mutum yana cikin harami bai halatta ba ya je yayi farauta abin da yake akan akan kasa to kaga wanda malamai suke ce ma batu da wanda yake saman tudu ba saman ruwa ba kenan aikin yin shi ko baka kama ba haramun ne kenan nan sai ka dauki saidul barri abinda za a farauta da yin aikin duka Allah ya halatta muku wa ta'amuhu waɗansu riwaya suke nuna ta'amuhu shine abinda wato kogin ya zubar da shi ma'ana abinda ya mutu cikin kogi an ka fitar da shi to saidul bahri kinna Allah ya halatta muku mata'an lakum dan ya zamanto guzuri gare ku walis sayyara da kuma mi sayyara menene sayyara ya ku yan uwa sayyara zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mota babu mota to me ake nufi na as-sayyara sune fatake masu yawan tafiya an sanya ma mota suna sayyara fa'ala mai yawan tafiya an gane ni wanda shi yasa ma yanzu aka yi sunayen abubuwan da ake aiki da su akan fa'ala duk da yake asalin shi ba haka bane shi yasa ghassala abin wanka an gane ko sayyara abin da ake tafiya da shi waja'at sayyaratun ayari ake nufi kalimar tayi intiqali ta samu karin wata ma'ana dan haka kawai kace in ka iya larabci zaka zo ka fassara alqur'ani sai mu ce maka to na Allah yace mata allakum walis sayyara wace irin mota ce akwai mai ci abinci an gane ko an halatta mu da shi menene sayyidul bahri malamai suka ce shine dabbar da ba ta rayuwa sai a cikin ruwa in an fitar da ita za ta mutu amma an yi sabani wadda shin mafi yawancin rayuwarta an gane ko a cikin ruwa take yi to ita kaka za a bata wancan ko za a bata wadda kuma rayuwarta rabi cikin ruwa rabi waje wani hukunci za a bata sannan kuma wadda ta fi rayuwa a waje amma kuma tana zuwa cikin ruwa wani hukunci za a bata in dai tana rayuwa a cikin ruwa ba sai cikin ruwa muttafaqun alaihi ne wadda ba ta rayuwa sai cikin ruwa ita wannan ne amma waɗancan malamai sun yi sabani ijtihadi ne na malamai shin za ta shiga cikin saidul bahar ko ba za ta shiga cikin saidul bahar ba an gane ko wanda kuma ko da dabba ba ta shan ruwa ma'ana ba ta shan ruwa in dai ba ta rayuwa a cikin ruwa an gane ni to wannan ita ma haramun ce don kawai ne ce a to ai wadda take rayuwa a cikin ruwa aka ce to wadda ba ta amfani da ruwa ita ma za ta halatta kun san kwanakin baya ko shekarun da suka gabata turawa sun yi wani bincike akwai dabbobin da suke rayuwa a cikin sahara to sai suka gano daga cikin su akwai wani kusu wanda kwata-kwata wannan kusun bai shan ruwa kwata-kwata an ɗauke shi an aje shi yayi lokaci yayi lokaci yayi lokaci amma ba a saba ganin ya sharo ba kuma bai mutu ba sai suka ce a alqur'ani da yake cewa waja'alna min alma'i kull shay'in hayyin afala yu'minun to gashi an samu dabbar da ba ta sharuwa ina fata an fahimce ni ko da in mun dauka hayyin nan abu mai rayuwa irin wanda muke fahimta lokacin da aka fahimci wannan sai aka sa bincike ashe sai aka gano shi wannan kifin wato Allah subhanahu wata'ala ya halitta mishi a cikin anta ko kuma sihin shi wato nan na akwai abin da abubuwan da suke haɗa ruwa guda biyu ne akwai hydrogen akwai oxygen to wancan hydrogen kin cikin sihin nashi yake in ya shaƙa ruwa sai oxygen kin ya sabka sai ya samu ruwan da yake rayuwa da su wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma babu abin mamaki dabba ta rayu cikin ruwa ta rayu waje waye ba ta wannan izini Allah subhanahu wataala da haka ƙarya kake bature ka ƙaryatar da Allah subhanahu wataala sai dai ka yi hayaniyarka ka ƙare don haka dai saidul bahri an halatta muna shi mata allakum walis sayyara wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma an an haramta muku wato farauta abin da yake akan tudu an gane ko ma dumtum huruma shine an kace hayawanun ya zamanto dabba halalun wanda in an kashe za a ci barriyun yana rayuwa akan tudu ko akan ƙasa ba saman ruwa ba mutawahhishun kuma na daji ne ba na cikin gari ba don kaka kama raƙumi cikin daji ka ce wannan shi ma halas ne sai wanda nassi ya fitar da shi to wannan babu laifi hadisi ya tabbata daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minina Aisha imamul Bukhari da imam Muslim suka fitar da shi tace khamsu fawasiqin akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wato dabbobi guda biyar fasikai ne waɗanda suna ta'addanci an gane yuqtalna za a kashe su fil fil harami a riwaya ta Imam Muslim fil hilli wal harami ko a cikin harami ko ba a cikin harami ba al fa'ratu kusu wal aqrabu da kunama wal hudayya ko wal had'atu shine wato wani nau'i na tsuntsu waɗansu malamai sun ce shaho ne waɗansu kuma sun ce a'a wani tsuntsu da ake ce ma babbaka wanda yana sabtan nama kuma yana kashin abin nan wal ghurabu da hankaka an gane ko a cikin riwaya ta muslim an kawo al abqa'u wanda yake baki irin sannan kuma wal kalbul aqur da kare mai cizo waɗannan nasi ya tabbatar da cewa waɗannan ana kashe su ko a cikin harami ko ba a cikin harami ba ina fata an fahimce ni don haka wannan hadisi ya tabbatar da ana kashe waɗannan abubuwa guda biyar wanda ba su ba istihadi ne wasu malamai suka ce a sa ba ciki dabbobi masu zaki da kaza amma zance mafi inganci ba a tabbatar da waɗannan ba su waɗannan in ka gansu in dai ba sun yi ibtida'i za su kashe ka ba to ba za ka ba za ka taba su ba har yanzu kuma akwai hadisi na Abu Qatada sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sun tafi za su yin wato aikin umra dan hajjan yace amma malamai suka ce nan ana nuhin qasidan domin alhajju shine alqasdu tana yiwa kai qasdul ka'aba lil hajji aw lil umra in an koma a ma'anar taluga an gane ko to shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su bi wata hanya sai su game bayan sun bi wannan hanya an gane ko shi Abu Qatada bayan ya rabu da ƴan uwansa sai ya je sai ya kashe wata dabba dabba fa aqara atanan sai ya kashe alfadara atan mace ce ta wato dabba ta jaki na daji fa akala fa akalna min luhumiha sai sahabbai suka ci sun makulla suka ce a'a to ai ya kamata mu zo mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mu an zo an kashe abu cikin harami an bamu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aminkum ahadun amarahu an yahmila alaihi cikin ku akwai wanda ya umurce shi da yaje ya kashe kafin ya je ya wato tunda shi bai da harami suka ce a a babu aw ashara ilaiha ko akwai wanda ya masa nuni dan yayi qalu la suka ce a a qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fakulu ma baqiya min lahmiha ku ci daga abin da ya saura wannan ya nuna cewa ashe in kai baka yi ishara ba ko ba haka nan bane kai baka yi ishara ba mutumin ya je yayi to yanzu an haramta an gane tun da yanzu an riga an haramta kafin haramci ne ayat ta sabka don kaka ce ai maka to amma in mutum ya je yayi farauta kai in ka yi sa harama baka da izinin da zaka yi tun da har ka riga ka yi harama ko a ina kake to amma shi yanzu wanda ya farauta ba cikin harami yake ba ya halatta ka ci in cikin harami yake ya ci ya kashe sannan kuma ya kawo madadinsa wannan abin kuma in ya baku ku ba ku yi ba ku nuni ba ba ku yi kaza ba ya halatta gare ku sai mas'ala ta karshe wadda akan ta zamu dakanta shine cewa shin misali mutum ne ya je zai yi aikin haji zai yi harama bayan ya je yanzu ya shigo cikin harami sai abincinsa ko guzirinsa ya ƙare ga yunwa za ta kashe shi ga mushe ko masai sannan kuma ga kuma abin farauta to cikin su cin mushe haram ne in mutum ya mutu hurrimat in abu ya mutu afwan hurrimat alaikumul maitatu to sannan shi kuma la Allah subhanahu wa ta'ala ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma shi ma wannan haramun ne ya an kai waɗansu malamai suka ce ka ci mushe shine mafi sauki saboda cikin uslubinsa wato abin nan cikin uslubin aikin haji shi wannan an hana maka shi waɗansu malamai suka ce a'a a ƙara abinci abin farauta saboda shi abin farauta haramcinsa wato guda ne shi mushe ko kana harama ko baka harama ko a ina kace haramun ne gare ka larura ce sassa shi ko wannan dama sai in kana cikin harin harama na kenan wannan haramcin shi ya fi zama tuwa mai sauki waɗansu malamai sun tafi kan wannan waɗansu malamai sun tafi kan wannan duk abin da mutum ya zaba gare shi ta kare wallahu subhanahu wata'ala a'lam wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma ay muddata ihramikum wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tuhsharun wanda gare shi ne za a taro ku gaba daya Allah zai hada mutanen duniya da na karshe gaba daya zai tambayi kowa limanil mulku yau wa adda mulki yau wa ke da mulki yau wa ke da tacewa kowa ya tsit sai Allah ya baka kansa amsa ce lillahi alwahid alqahhar Allah ya sa mu mutu akan imani Allah ya nuna muna wannan rana muna tare da annabawa da siddiqai da shahidai da manzanni nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna insha Allah ta'ala yau da marece bayan sallar la'asar za a bada tukuici ko kyaututtuka a gidan TV na kanal Tuwa wanda yake tare da Sunna TV na nan ga bayan an jima kaɗan za a ba da kyaututtuka wanda yake da dama ko yake son zuwa ko wanda zai iya kamawa ta tele zai iya kamawa ya ga abin da aka yi bayani da waɗanda suka samu abin da muka faɗa ya zama so daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullah